الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام المسلف رحمه الله تعالى فصل يومنا لنا لتنم شاة دوتنا جمال الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم زبون يدل هدى أربعين دبيان دارين الآن دوتنا الآن شكرا تلوري لعشرين هدو يقول المسلف رحمه الله walil abi thalathatu ahwali yace uba a wajen gado yana da halaye guda uku halin lahu sudus akwai halin da ake bashi ɗaya a shidda wa hiya ma'a zukurul walad shine in sun haɗu da 'ya'ya maza na ɗan shi kira idan mutum ya mutu ya bar baban shi da 'ya'yansa akwai maza a ciki to yanzu uba ya dawo sudusi bashi da wani abu daga wannan sudusin nan shi yasa aka ce maza kenan ko da akwai mata biya inda akwai namiji ko kwara ɗaya ne to wannan halin shi kenan fa idza kana lil mayyit ibnun wahidun idan mutum ya zauna da ɗaya au aksar ko saboda haka inda akwai namiji istahaqa al abu hina idan sudusal mali uba ya tantanci a wannan lokaci a raba dukiya shidda ba shi daya ni kauli ta'ala saboda Allah yana cewa wani abawaihi na ga ɗaya daga kowane ɗaya daga cikin uwayensa biyu uwa da uba kenan li kulli wahidin minhum as-sudus kowane za a ba shi sudusi ɗaya a shidda min ma taraka da abin da ya bari in kana lahu walad in yana da ɗa kaga kenan inda akwai namiji to ko da matan ne duk gaba ɗaya inda akwai namiji ƙwara ɗaya shi kenan amma kaga inda matan ne zungur babu namiji kenan yanzu da mata su lissani gare su kaɗai ana to je ka وهذا يكون الصلاة وهي ما أدم ولد وإذا لم يكن المتوفى أولاد الذكور أو إناث فهذا أبوه يمين مال أو ما يتبقى فعلى الشروط إن كان هناك صاحب فرض بقول صلى الله عليه وسلم كل فوائد لأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه
yace ce wa halin ya kunu asaba akwai kuma halin da ke zamantowa asibi wanda zai iya cinya abin da ya saura na dukiya wayya ma adamin waladi in dai babu ɗa namiji to shikenan uba ya zama asibi da abin da za abin da zai saura na shi ne fa idza lam yakun lil mutawaffa auladun zukur in dai wanda ya rasu ba shi da 'ya'ya maza ko kuma a ciki babu namiji aw inasin ko kuma mata izhaqa abubu jami'ar mal uban shi ya cancanci dukiyar gaba ɗaya kenan in babu ɗa maza da mata gaba ɗaya babu ɗaya kenan yanzu gaba ɗaya dukiya ta zama ta uba ko kuma mai auma ya tabakka ba'al furud ko kuma abin da zai saura bayan an ba da masu faradi an huda nasu in kana hunaka sahibu faradin in akwai mai ci da faradi kamar mata kenan akwai mata sai a bata nata haka nan akwai uwa ita ma a bata nata saura abin da ya saura nashi ne da kauli sallallahu alaihi wasallam saboda na nan zai cewa ku bada gado ga ma'abotanta abin da ya saura to na wanda yi kusa a cikin mazaje kenan asibi wanda yi cancanta wanda yi kusa kenan shi ne za a ba kenan kaga anan uba babu wani wanda yi shi kusa to وحال له الأمران أن يدرك الثلث والباقي معه وهي مع جناح الولد إذا كان في مسألة أب وبنت أو بنت ابن كان لبنت أو بنت ابن النصف وللأب السدس لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ويؤتى الأب أيضا الباقي في هذه الكتاب وهذه المسائل ثلاثة مجمع عليها بين أهل العلم yace wa har lahu amrani akwai halin da ke da kuma al'amari guda biyu ai ya sahi sulusa yana cancantar a bashi ɗaya a shidda wal baƙi ma'an da kuma da ke cancantar abin da ya saura gaba ɗaya waya ma ina sil waladi shine in akwai iya mata na ɗa fa idza kana bil mas'alati abu idan da aka yi mutuwan a cikin mas'alar akwai uba wa bintun akwai ɗiya au bintubnin ko kuma ɗiyar ɗa kana lilbinti au bintul ibnin nisb kenan ɗiya dai mun san abin da take da kwai nisbi ne kenan in aka yi sha biyu sai a bata shidda walil abi as-sudus shi kuma ab- uba yana da sulusi shi ne ɗaya a cikin shidda shi ne guda uku sauran uku ko to sauran kuma nashi ne liƙauli ta'ala sau da Allah yana cewa wani abu wahi li kulli wahidi minhum as-sudus yace uwansa biyu da uwa da uba kowanne in akwai ɗiya in kana da huwar in yana da ɗa to sau da haka za a ba shi sulusi kuma wanda aka ce in kana da huwar ko da ɗiya mace ce ma yawwa yana a nan in dai yana da ɗa ko ɗiya to saboda haka sun dawo su da si to sai dai in in ɗiya ce kina mata iya cin ya duka abin da ya saura shi zai ɗauka amma in da ɗa namiji ne to kuma bai iya dawowa dan ai namiji kuma ya fi ƙarfinsa kenan in ya in ya ɗora nashi su da si bai dawowa kuma dalilin wannan kenan abin da ya rage na shi da inda a ce ma misali ga uba ga ɗiya ga ɗa namiji to yanzu wannan kasancewar akwai ɗa namijin nan ita ma wannan uwa ya ta koma kamar ɗa namiji shi ke nan zuba kaɗai su da su ba shi abin da ya saura kawai da shi da ilwasa ne zakar mai suna zai ɗausa ya yawwa ya ce wa yi abu za a ba baba aizan albaƙi abin da ya saura da hadisin sabi saboda abin da hadisin da ya gabata kenan yanzu an ba diya nata shidda a cikin sha biyu shi uba an ba shi uku su da si a cikin sulusi na ɗanci aka ne ko biyu ne kai biyu an ba shi biyu nashi na sulusi a cikin sha biyu sauran hudu ko da kuma tun da babu wani shi zai cinye sauran sulusi ne shi ne da hadisin sabi wa hadhihi al-masail as-salas yace wannan masaloli guda uku mujma'un alayha bain al-ilm malamai sun yi ijma'i babu sabani akan ta to sai me to iya da tsawo to to mu diba na wuce na ba matsala
kamar asibiti idan da uwa da uba da ransu ana cikin da su su wani abu da kudu da yi musu ana uba asibiti zai yi uwa aka koya Eh, eh, in uba da in aka rage uwa da uba da mata idan aka zo za a raba dukiya to ita mata abin da take da kwai sumuni a gane ko sumuni yana ya raba 24 sai a bata nawa uku yawwa kenan yanzu abin da ya rage kuma nawa ya rage sauran sai a ba ita uwa eh, sulusin abin da ya rage yawwa sannan sai a kuma na uba ne eh kamar yanzu misali akwai wanda ya mutu ya bar da uwar shi da uban shi da matar shi kuma kuɗin da ya bari miliyan goma ne ana yanzu kenan ana uwa ita ita ne mata abin da take da kwai eh, wannan ake rubu'i tunda babu babu abin nan eh kenan sha biyu za a raba sai a bata rubu'i sha biyu ba wancan fasahar ba sha hudu ba ashirin da hudu ba da bakiya eh, babu- babu ɗa ashe kenan babu ɗa mata tana da rubu'i kenan inda ɗa- inda ɗa ne ake da kai su ne yanzu da aka zo rubu'i abin da yake kamawa in karba sha biyu kenan uku sai aka bata uku yanzu abin da rage tara kenan uwa tana da uku shine sulusun abin da rage shida na uba ne kenan babu wani abu yawa ita masana ta asibiti da hudu ne iyali kenan Eh, yawa inda inda inda inda ɗa ne 28 za a da hudu za a raba kenan ita mata uku gare ta ana su kuma uwaye su da si da kuma yanzu abin da ya rage in ya mace in aka bata ita nisbinta da sauran aka sauran abin da rage na na uba ne Na'am. shi kuma kaka matsayin uba yake in babu uba Eh, sai dai akwai mas'alar da uba eh, kaka yake karawa akan ta uba Eh, za ku ji a gaba a gaba insha Allah to bismillah نعم نعم التالية من اللام تو من خشب من خشب من سوء ياي معنى حروف الجر حروف أنا ولسك ساعي وصل لكسا التي تقدر wanda ake kaddara ta bainal mudafi wal mudafi ilayhi wanda ake sa ta tsakanin mudafin da mudafi ilayhi amma a kaddara yace yumkinuna yana yiwa an nasaka rijal mudafa ilayhi mu hujja mudafa ilayhi bi suhula a cikin sauki idza qaddarna wujuda harfi min min harfi jarr min al-ahrufi at-tabi'a idan mu kaddar samun wani harfi na jarra wanda yake daga cikin harfan da za a zana ga sanan akwai min akwai allam akwai fi ga bayanin dakin dakin na farko an ta kuna idafatu ala ma'ana min inda za ta zama idafa akan ma'anar min da za ka ce haza babu khashabin wannan kofa ce ba ta ƙarhe ba sai ka ce ta ice ko ta katako to kenan kaga haza babu min khashabin kenan min ce ake kaddara a gurin kenan babu khashabin yawwa sai kuma ke cewa hadhihi azwabu sufin wannan tufafi ne na gashi an ce sufi gashi kenan ka gani min sufin wata kadir hada babu min kashafin hadihi azwabu min sufin to jaka
وتقدير هذا تطاول لمحمد نعم هذه قصة الزين abu na biyu yace an takuna idafatu ala ma'ana lam sai zaman to abinda ake kaddara lam ne misali kace hada kitabu muhammad wannan littafin muhammad muhammad ne hadi qissatu zaidin kenan wannan qissar zaid ce to ta abinda ake kaddara hada kitabu li muhammadin shi kuma hadhihi qissatu li zaidin kenan kaza abinda ake kaddara anan lam na'am أن تكون إضافة على معنى Mm.
مثل قول الله وقال الذين استضعفون الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمرنا أن نكفر أن أن نكفر نكفر بالله.
نكفر بالله ونجعل له أندادا أي بل مكر الليل والنهار إذ تأمرنا أن أن نكفر بالله ومن هنا الإسلام يتبع يتضح أن المضاف إليه هو ليل مم.
أما المضاف هو الاسم الذي يسبقه هو بقرة وأي قوله يا سيدي سجود أرباب أرباب متفرقون خير من مال واحد الآخر نعم أي سيدي السجين حيث تقرب كلمة السجن مضافا مضافا إليه ومثل كان غير صديقا
صديق الدراسة نعم صديق الدراسة في الد- الدراسة فالدراسة نعم فالدراسة تنظر مضافا إليه مم.
وكثير كان زيد صديقا في الدراسة مم. تو قاعد الملحوظة ديك الملحوظة وصلت أنا الموجودة على المضاف إليه يجر بالإضافة أما المضاف فيقرب
هذا موضعي في الكلام ياي تو ما لقيت سوى نبي أن تكون الإضافة على معنى في إن ذات زمنتو إضافة أبن أكا شاهم أجي قدر المعنى في يدوك مثالي إن الله كتاب وقال الذين استضيفوا للذين استكبروا شيء سأم بقدرا بقى فصلوا ذاته بتوبة kaga ne ake cewa waɗanda suke masu rauni suna faɗa ga manya-manyan suna cewa bal makarun laili wal nahar kaga in in aka in ba a sa ba fil laili ba ya fasa tuca za ka yi marketing dare da rana dare da rana aka bai marketing to kaga anan dole sai an kaddara sai abin ya hutu bal makarun laili wal nahar idan ta'amuru da ke na marketing da kuke mana cikin dare da rana shiga da hutar da kuke idan ta'amuru na an nakfura billahi kuna umartar mu kafirce Allah ba sanya masa kishiyoyi kaga kenan abin da zai hudu ce bal makarun fil laili نعم makirci cikin dare da kuke wanda ya da kuma da dare idza ta'amuna an nakfura billahi da kuke umartar mu kafirce wa Allah wa min huna yattadihu yace ana abi ke bayyana a fili annal mudafa ilayhi huwa al-layl mudafa ilayhi shine al-layl gane ko yace saboda me amma al-mudafu huwa al-ism alladhi yasbiqu yace amma abin da yake mudafu wa mudafu ilayhi ma shine sunan da ya riga ya mudafu ilayhi wa huwa makar kenan makar shine mudafu layli ilayhi mudafu wa mudafu ilayhi yawa mudafu da mudafu ilayhi to saboda haka sai kaga kenan bal makarun fil layli wan nahar yace haka nan da yana cikin alqur'ani ya sahibai sijin ya sahibai sijin a arbabu mutafarriquna khairun am Allahu al ai ya sahibayya ya sahibayya fi sijin ka gani fi sijin tun da yanzu misali in ka in baka sa kaddara fi ba ya sahibayya sijin ka gani ya ku abokina kaso ka gani dole ka ce fi sijin a cikin kaso sannan zai fito ma'ana hazu turabu kalimatu asijin mudafi ilai asijin da aka ce shine mudafi ilai wa mislu kenan sahiba sahiba ya shine kuma mudafin wa mislu kana zaidun sadiqan dirasa kaga nan fa dirasa ana mudafin ilayhi da ce dirasa wa taqdiru kana zaidan eh kana zaidun sadiqan fi dirasa kenan fi dirasa kana zaidun sadiqan fi dirasa sadiqan dirasa aka ce abokin karatu kenan a cikin karatu to sai malai ya kawo ta ilmul huza mai fa'ida yace a sanin dai al-mudafu ilayhi yujarru bil idafa kullum mudafu ilayhi wasa ne kasa gare shi shine sunan na karshe ai suna ne makarul layli sunan na karshe al-layl kinna ya sahibi sijini asijin to kullum na karshen na wasa ne kasa gare shi amma shi mai mudafu ne yace ammal mudafu amma shi mudafu na farkon fa yu'rabu hasaba mawqi'ihi fil kalam za a mishi irabi yadda yake ya zo a gurin da ya zo wani wuri na iya zuwa ruwa wani wuri na iya zuwa salisa nan da ya zo haka dai za a juya shi abu kenan da ya zo shi haka za a juya shi kaga a ma ya sahi bai sijin ya sahi bayyane ai kaga ne da shi gurin wasa salisa mana tunda an yi kira ne kaga kuma muzafa da muzafi ne kaga ba mishi ruwa saboda ne saboda gurin wasa salisa ne to kenan kullum ta duniyar shi muzafi ilai wanda ake raba shi wasa salisa ne shi amma shi mu za ku shi bashi da ka'ida kadai inda ya zo inda zana iya zo gurin da ke ɗaukar ruwa ko mutara ko ra'a mai kamata ko fa'ili to anan sai ɗauki ruwa yana iya zo a cikin mafi'uli zaman to wasa da sama zai ɗauka to inda ne ya zo shi dai abun haka ake aiki da shi yasa ma da ya zo da wannan walhuta dan ta ba da fa'ida. Eh, mu ce mu dafi ilayi. Allaili ne. allaili shi annahar a adabi ne ake ya adabi ne ake makarun laili kenan makarun mudafin allaili mudafin ilai kenan mudafin da mudafin ilai kenan sai aka kaddara fi domin me domin in ba kaddara ta wato ma'anar za ta fito ba shi yasa a kenan a cikin tafsiri na alqur'ani gurare da yawa in ba kalli wannan ba ake samun matsala yanzu in ka zo makarun laili wannan har ya za ka fara tashi cha za ka yi makai shi dare da rana sai mutane su kasa ganewa ya dalilin ranar suna yin makirci kenan amma da ka ce fi abin da ke ake kulla makirci da ake cikin dare da rana kenan yanzu da an hudu ne mutum ya san to shi yasa wani na abubuwan da aka kaddara duka suna kara hudda abu ka ga ce haza ke tabu muhammad kenan ke tabu muhammad littahi kace muhammad kenan ana kaddara li muhammad ina kace littahi muhammad kiran Muhammad ka zuba da wani tani amma annabi sai li Muhammad ya hutu shi yasa kiran abubuwan da ake kaddara suna da fa'ida kaddara sun da ake in ba kaddara sun ba za a samu dan tangarda wajen ganewa ma'ana kuma wannan shi kuma kan usulubi ne na magana ta Laraba kiran yadda suke karin magana su da shi aka huta haka ne سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك